وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha uku ga watan jimadal ula shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 28 ga watan sha biyu shekara ta 2020 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mautaqadus sahih wallafar babban malami a sheikh abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ya ji kamalin da rahamarsa a wancan sati yan uwa idan ba a manta ba mana cikin rukuni na ƙarshe daga cikin rukunan imani shine al'iman bil qada'i khairihi wa sharrihi malam ya mana bayani cewa imani da kaddara yana kunshe da wasu martabobi guda hudu wanda idan ka san su hakikanin sani to insha Allah ta'ala imaninka da kaddara zai cika yadda ya kamata mala ya kawo mana guda biyu muka tsaya za mu tashi akan na uku na farko mala ya ce akwai ilimi dole ne mumini ya yi imani yarda cewa allah maɗaukakin sarki ya san komai tun kafin komai ya kasance da lokacin da yake kasancewa da bayan ya kasance bayan allah maɗaukakin sarki ya san shi kuma ya rubuta inna zalika fi kitab inna zalika ala allah yasir allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi alauhil mahfuz rubutu kala-kala kamar yadda mala ya kawo mana akwai rubutu na farko wanda aka yi a cikin lauhil mahfuz akwai rubutu da aka yi yau ma'alastu bi rabbikum akwai rubutu da aka yi lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa kafin ya fito lokacin da aka turo mala'ika ya rubuta kalmomi guda hudu a kansa hakanan akwai rubutu na shekara-shekara da aka yi shi ma ake aiwatar da shi kamar yadda kuma akwai rubutu na kullun-kullun wanda kullun sai an kaddara an tsara abin da ɗan adam zai tsara a rayuwarsa wannan shi ma duk akwai shi za mu tashi a martaba ta uku mala ya ce al-thalithatu al-mashi'atu martaba ta uku shine al-mashi'a bayan Allah subhanahu wata'ala ya san komai ya kuma rubuta to dole ne mumini ya da cewa Allah madaukakin sarki sai da ya ga dama sannan abin yake kasancewa shine al-mashi'a ganin dama komai ganin damar Allah subhanahu wata'ala ne ya samar da shi kuma ganin damar sa yake aiwatar da shi da gudanar da shi babu wani abu da ya isa ya faru daidai da kiftawar ido ba tare da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama akan wannan abun ba duk mutumin da ya kudirce a zuciyarsa cewa akwai wani abin da zai faru Allah madaukakin sarki bai ga damar faruwar abin ba kawai ya faru to wannan ya kudirce kamar akwai abin da ya fita daga cikin iko ko mulkin Allah madaukakin sarki saboda haka dole ne kowane mumini yadda cewa Allah madaukakin sarki ganin damarsa ne kuma yake faruwa malai ce fa nu'minu bi anna Allah ta'ala dole ne mu imani Allah madaukakin sarki qad sha'a kullama fis samawati wal ard dukkanin abin da ke faruwa yake afkuwa a cikin sammai da kasai ya faru ne ko yana faruwa ne a cikin ganin damar Allah madaukakin sarki sawa'un al'amuran sama ne ko kuma abubuwan da halittun ƙasa suke gudanarwa babu wani abu da yake faruwa face sai da Allah madaukakin sarki ya tsara shi kuma ya ga dama sannan abin da yake faruwa kuma yana faruwa ne gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shi kuma karkashin ganin damarsa malai ce la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi babu wani abu da yake kasancewa sai da ganin damar Allah madaukakin sarki ma sha'a kana abinda duk Allah ya so ya ga dama shine yake kasancewa wa ma lam yasha duk abin da Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba lam yakun ba zai kasance ba har abada qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun ai kadai amruhu al'amarin Allah maɗaukakin sarki yadda yake idza arada shay'an idan Allah maɗaukakin sarki ya nufaci yin wani abu ya so zartar ko aiwatar da wani abu ai ya ƙula lahu kawai cewa zai da wannan abin kun kasance fa yakunu sai ya kasance ba tare da bata lokaci ba wannan shine bambancin Allah madaukakin sarki mai halitta da kuma mu bayan Allah waɗanda wanda muke gaba ɗaya mu ababan halitta ne za ku ga kowanne ɗaya daga cikin mu duk yadda mutum ya kai ga ilimi da ƙwarewa da zurfi a cikin abin da yake so ya aiwatar dole wani abin sai ya ɗauke shi lokaci wani abin sai ka yi shekara guda kana tsara shi kana tunaninsa ya zai kasance ya zai fito sannan kuma sai ka je ka yi shi maybe kuma idan ka tashin sa suka samu matsala a cikin sa duk wancin tunanin da kai na shekara guda kowanne ɗaya daga cikin mu haka yake to amma Allah madaukakin sarki duk al'amarin sa gaba daya duka babu togaciya idan ya ga dama kaucewa yake da abu kun kasance sai ya kasance ai kun ga ku kalli ayar bayan Allah madaukakin sarki cewa awal awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim sai ce inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun ma'ana awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin shin wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu ba shi da iko ay ya khaluqa mithlahum da ya samar da irinsu wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce samar da irinku ku ‘yan adam da kuke inkarin idan kun mutu za a iya dawo da ku ai kun san a baya a cikin suratu yasin din Allah madaukakin sarki ya mana bayanin wani wanda yake inkarin tashi bayan mutuwa yake inkarin tashi bayan mutuwa Allah madaukakin sarki ce qul yuhyihal qul yuhyihal alladhi awwalaha qul ansha awwala awwala marraba Allah maɗaukakin sarki shi yake raya shi kamar yadda ya samar da shi daga babu da abin da babu shi sai aka samar da shi yanzu kuma an same shi sai ya rasu dawo da shi shine yafi sauki a karo na biyu ko kuwa samar da shi a karon farko lokacin da babu shi idan da a ce akwai wani abu mai wahala wanne ne yafi wahala a ciki na farko to me yasa da babu kai kwata-kwata hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran Allah sai ya samar da kai to me yasa kuma yanzu mutum yake inkarin cewa idan mutum ya mutu ba za a tashe shi ba to shine Allah madaukakin sarki yace aw laysa alladhi khalaqa as-samawati yanzu wanda ya halicci sammai da girman sama da fadinta da ƙasa da abin da yake cikin ta ba shi da ikon ay ya khaluqa mithlahum da halicci irin mutane a karo na biyu bayan sun mutu Allah subhanahu wataala ya ce bala wa huwal khallaqul alim ko shakka ba ba Allah madaukakin sarki yana da iko shine al-khallaq siga ce ta mubalaga al-khallaq daga fa'alu ne mai yawan halitta al-alim kuma masani sai Allah madaukakin sarki ce ai shi umarnin sa al'amarin sa ma idan ya tashi yin sa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya so aiwatar ko gudanar da wani abu ko abin da yake ce masa kun fayakun malami suka ce da a ce akwai wata kalma da take kasan kun fayakun to Allah madaukakin sarki yana da ikon ya samar da komai ta dalilin wannan wannan kalmar ba wai dole ne sai Allah madaukakin sarki ya ce kun faya kun sannan abin yake kasancewa ba haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ya tsara wa kansa amma idan da Allah madaukakin sarki ya ga dama kan kiftawa da bismillah duk abin da yake cikin duniyar Allah madaukakin sarki zai iya samar da su komai da komai to wannan ayar tana nuna mana mashi'ar Allah madaukakin sarki da yace idza arada shay'an idan ya yi nufin wani abu kawai ce masa yake kun fayakun sai wannan abin ya kasance wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wa lausha Allahu maƙautatalu da a ce Allah maɗaukakin sarki ya ga dama maƙautatalu da ba su kisan kai da ba su kashe kawukansu ba da ba su yaƙi a tsakaninsu ba wannan magana ake akan Yahudawa da Nasara ayat tana bayani akan Annabi Isa Allah maɗaukakin sarki ce tilkar rusul faddalna بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس سأل الله ملكن سركي تيمي ولو شاء الله ما اقتتلوكم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبل من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر سيتي ولو شاء الله da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama maƙattatalu da ba su kashe kawo kansu ba da wancan bai ɗauki makami a cikin yahudawa ya kashe ɗan uwansa ba da wannan bai ɗauki makami a cikin nasara ya kashe ɗan uwansa ba amma Allah madaukakin sarki ya ga dama hakan ta faru akan su ne shi yasa saboda dole sai an samu mai imani da, da, da kafiri to wasu kamar yadda yadda ya faɗa baya faminhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya imani a cikin su akwai wanda ya kafirci wannan kafircin da imani shi yasa sai wasu su daga cikin su suka dauki makami suka yaki junan su musulmi ya yaki kafiri kafiri ya yaki musulmi Allah madaukakin sarki ce haka ya ga dama abin ya kasance shine walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yuri sai dai Allah madaukakin sarki yana aiwatar da abin da ya so ne kawai Allah madaukakin sarki yana zartar yana aikata abin da ya ga dama abin da ya nufa ta ne babu wanda isa ya tuhumi Allah madaukakin sarki me yasa abu kaza ya kasance kaza babu la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna ba a tambayar Allah madaukakin sarki dan me ka aikata kaza Allah madaukakin sarki ce bayi su ake tambaya mu ake tambaya mu ne ababan tuhuma amma Allah madaukakin sarki duk abin da zai yi akwai abubuwa guda biyu a cikin sa akwai adalci sannan kuma akwai baiwa akwai adalci akwai baiwa duk al'amar Allah madaukakin sarki haka yake wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilina Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul an'am ya ce walau sha Allahu nan ma da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya so la jama'ahum da ya tattara su da ya hada su dukansu alal huda akan me akan shari'a wannan Allah madaukakin sarki ya kawo ta ne yana kokarin lallashin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwantar masa da hankali game da bijirewa da kin imani da mutanansa suka yi kamar yadda ayata cewa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya sai Allah ya ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda amma fala takunanna minal jahilina Allah madaukakin sarki cewa in kana kabura alayka i'raduhum Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace akwai wani daga cikin mushrikai mai suna Harith ibn Amir ibn Nawfal ibn Abd Manaf shine yazo wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun ana garin Makka yace ya Rasulullah ko ya Muhammad kamar da suke kiransa muna so ka kawo mana ayoyi irin ayoyin da Allah ya ba annabawan baya domin mu gani mu yarda mu imani da kai abin da yake nufi kamar mu'jiza kenan kamar irin sanda ta annabi Musa ko kuma rayar da matacce irin na annabi Isa ko naƙa irin ta annabi Salih a dai ba su aya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi shiru yana jira Allah madaukakin sarki ya bashi wata aya ko wata mu'jiza Allah subhanahu wataala bai aiwatar da hakan ba to da ya ga shi wancan kafiri da ya ga babu abin da ya faru sai ya juya ya tafi sai ya ce to kun jima abin ma duk zance ne kawai ya juya dama ya zo ne don ya tsokana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har zuciyarsa ba imanin yake sanyi ba yawa saboda haka sai juya ya tafiyarsa to abin sai baiwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dadi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe abin da yake so waɗannan manya manya daga cikin qurayshawa ya kasance sun karba addinin musulunci dan shi kwaɗayensa duk wanda ya karba daga cikin su a karkashin sa akwai biya da yawa za a biyo shi to duk lokacin da suka zo karba addinin musulunci abin bai yi ba sai annabi ya ji rashin dadi shine sai Allah madaukakin sarki cewa in kana kabura alayka iraduhum idan bijirewarsu da kau da kansu da suke game da karɓa addinin musulunci ya girmama ya nauyaye maka zafi a cikin zuciyarka to fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi idan zaka iya ka samu wata hanya koyayya da za ta kai ka zuwa ga sama dan ka kawo musu ayar aw sullaman ko kuma ka samu wani tsani shine shine sullaman wani tsanin da zaka tattaka ila fis sama'i kai ka zuwa ga sama fata'atiyahum bi aya ka je ka kawo musu aya idan zaka iya kai haka ya rasulullah ma'ana abinda Allah madaukakin sarki yake ga masa cewa koda kai hakan ka samu wata hanya da za ta kai ka zuwa ga sama ko ka samu tsani ka taka ka je sama ka kawo musu aya irin ayar Annabi Isa ko Annabi Musa ba za su imani da kai ba abinda Allah madaukakin sarki yake so ya ga Annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya ce masa walau sha Allahu la jama'ahum alal huda ka sani ya rasula da Allah madaukakin sarki ya ga dama duka Qurayshawa makkanin da suka kafirce maka da Allah ya tattara zukatansu akan me akan shari'a kowa da yayi imani da kai amma ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara al'amuran sa ba dole akwai wanda za su kafirce dole akwai wanda za su karbi imani to kun ga nan ma mashi'ar Allah ce walau sha Allahu da a ce ubangijinka ya ga dama da ya so me yasa abin bai kasance ba saboda Allah bai ga dama ba ashe babu abin da yake kasancewa sai da me sai da ganin damar Allah madaukakin sarki malai ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so da ubangijinka ya ga dama laja'alan nasa da ya sanya mutane gaba daya nan annas ta shafi kowa da kowa mutum a mutanen da suke musulmi da mutanen da suke ba musulmi duk sun shiga cikin annas da Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya sanya mutane gaba ɗayan su ummatan wahida sun zama al'umma guda daya me ake nufi da al'umma guda daya shine dukkanin su zamto musulmi gaba daya gaba daya da Allah ya ga dama da kowa sai zamto musulmi me zai gagara Allah a cikin wannan babu ko kuma duk Allah madaukakin sarki ya juyar da zukatan mutane su kuma su kuma waɗanda ba musulmi ba shi ma duk wannan abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya haka to amma Allah madaukakin sarki a bai yi ba gaba sai Allah madaukakin sarki cewa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su taba gushewa ba akan sabani suna saba wa junan su wannan ya ga shi imani ya fi kunciya a ransa shi sai ya imani wancan kuma bai yarda da imani ba sai ya kafirce wa Allah madaukakin sarki to har duniya ta tashi tunda Allah ya halicci duniya a haka take kuma haka ta kare babu lokacin da za a ce wai ka dauka akwai lokacin da mutane zukatansu za su tattara akan wani abu guda ɗaya babu shi shi yasa akwai lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ayi sallah sallah ce yi ta tun da yi sallar isha ya fara qiyamul layli sai da aka sai da sai da alfajir ke tosan ne dena abu guda uku kawai ya roƙa a cikin sallar duka Allah madaukakin sarki ya bashi guda biyu ya bashi guda daya bai bashi guda biyu ba daga cikin abin da Allah madaukakin sarki bai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shine annabi ya roƙa cewa kada al'ummarsa su kasance kungiya kungiya sararrabu Allah madaukakin sarki ce wannan ba za a baka ba ya rasulullah ina fata an fahimta saboda ka sabani ba zai gushe a cikin mu ba sai dai kullun abin da ya kamata kai ka rinka kallo menene annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora mu akai dan ya san haka sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya dora al'ummar sa akan abin da yake ka'ida ce wanda idan ka bi ta insha Allah ta'ala za ta tada ka zuwa gare shi za ta kai ka zuwa gare shi a kowanne zamani ka zo bayan sa ya bada ka'ida yace na ba muku abubuwa guda biyu matukar kun rike su ba za ku taba za ku taba bata ba menene littafin Allah da sunnata shikenan littafin Allah da sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka duk wanda ya rike alqur'ani da sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har abada ba zai kauce ba har abada ba zai zame ba yana kan hanya kuma insha Allah ta'ala zai ganshi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya tashi kiyamarsa Allah ya samu a cikin su saboda haka sabani a cikin mutane yan uwa abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara shi kuma sai ya faru shi sa Allah maɗaukakin sarki ce wa lausha a rabbuka da ubangijinka ya so la jama'ahum la ja'alan nasa da ya sanya mutane ummatan wahida al'umma guda ɗaya akan addini guda ɗaya shi sa a wata ayar cikin suratul zukhruf Allah maɗaukakin sarki ce wa laula ayyakuna nasa ummatun wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharu wa li buyutihim abwaban nusuran 'alayha yattaki'una zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya Allah madaukakin sarki ce da ba dan dan mutane kada su karkata su koma kafirci ba dan ka gane cewa duniya ba komai bace a wajen Allah madaukakin sarki ce da sai ya sanya duk wanda ya kafirce wa Allah duk wani kafiri sai a bashi gidan zinare da azurfa rufin gidansa ma sai kasance na fidda ne na azurfa ne ya kasance an bashi kayataccen gida an bashi rayuwa mai kyau duk abin da yake bukata a duniya sai Allah madaukakin sarki ya bashi duk wanda ya kafircewa Allah madaukakin sarki sai Allah ya masa haka to amma ƴan uwa yanzu me kuke tsammani da Allah madaukakin sarki zai wannan al'amari kowa can zai koma ba haka bane to shi sai Allah madaukakin sarki cewa laula ayyakuna nasa ummatan wahida da ba dan kada mutane duk su kasance akan addini ɗaya ba duk su koma kafirci to da duk wanda ya kafirce ma sai Allah ya bashi abin da yake so a duniya komai na duniya sai a baka amma kuma idan ka je lahira fa ba komai ba abin da mutum zai samu saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara dole sai an samu tawaga guda biyu akwai wanda za su imani saboda Allah ya halicci aljanna dan su akwai wanda za su kafirce wata tana tana jiran su Allah ya mana tsari da ita to haka Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara duniyar wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walau shi ina da mun ga dama la ataina kullu nafsin hudaha da mun bawa kowace rai shiriyarta kowace rai da mun shiryar da ita ta kasance akan shari'a akan musulunci bata kauce wa Allah madaukakin sarki ba walakin sai dai yadda al'abarin yake haqqal qawlu minni zance ya riga ya tabbata daga gare ni wannan irin zance ne inji Allah madaukakin sarki la amla anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in shine abin da na gama faɗa yanzu Allah ya alƙawari ya halicci wuta ya kuma halicci aljanna kuma ya yi alƙawari kowace ɗaya daga cikinsu sai ya cika ta subhanallah Allah maɗaukakin sarki ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma kowace kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da wuta da aljanna sun yi jayayya da wuta da aljanna sun yi jayayya ita aljanna ta ce ni talakawa ne da marasa shi da kaza da kaza su za su shiga cikina ita kuma wuta ta ce ni kuma cikina masu jiji da kai da masu daga kai da masu kaza da masu kaza su ne a cikina sai Allah madaukakin sarki ya ce ke wuta na halicce ki na halicce na halicce ki dan na sanya wanda suka saba min a cikin ki azaba ta ce zan kuma azabtar da wanda na ga dama ke kuma aljanna rahama ta ce zan yi rahama da ke ga wanda na ga dama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce kuma na dawo alƙawari kowace ɗaya daga cikin ku sai na cika ta shi sai yanzu al'amarin haka yake Allah madaukakin sarki sai ya cika wuta da aljanu da mutane kamar yadda kuma sai an cika aljanna da aljanu da mutane ita ba shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a zuba mutane aljanna a zuba mutane aljanna sai an gama zuba kowa sai ya gama shiga sai kasance kuma akwai sauran akwai sauran space har yanzu ba a cika ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai a halitta wasu sababbin halitta sai a cike sauran gurbin da ba a cike ba ita kuma wuta idan aka zuba aka zuba aka zuba Allah subhanahu wataala zai ce halim talati kin cika sai ta ce halimin mazid ya ubangiji ya karo a zuba a zuba a zuba a zuba ta zubawa Allah subhanahu wataala zai ce halim talati kin cika ya isa haka wuta ya ce hal min mazid a ƙaro malabi suka ce inda duk mutanen da suke cikin aljanna gaba ɗaya za a fito da su a sasa a ciki da sai ta ce hal min mazid ba ta gamsu ba hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai Allah madaukakin sarki ya sanya a ya sanya kafarsa a cikin wuta sannan sai ta ce a qattu qattu qattu ta gamsu ta gamsu ta gamsu amma ba aka bada sai ta buri duk wanda yake fili kiyama ma a kawo mata shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya alƙawarin sai ya cika wuta da aljanna shi yasa dole a kasance mutum biyu dole ya kasance a mutum biyu da musulmi da wanda ba musulmi ba idan aka ce da an zama musulmi ita wuta mai rabanta ina alƙawarin da Allah ya mata idan aka ce kuma da an zama kafir ita kuma aljanna fa to haka Allah madaukakin sarki ya raba abubuwan fa minhum man amana wa minhum man kafara فقال تعالى الله مدوكين سركي يتي وما كان الله ليعجزه من شيء في في السماوات ولا في الارض wani abu bai kasance yana gajiyar da Allah madaukakin sarki ba a cikin sammai ko a cikin kasai babu shi duk abin da kake ganin sa mai wahala to kai ne a wajen ka mai wahala a wajen Allah mai sauki ne duk abin da kake gani ya gagare ka to kai ne ya gagare ka amma a wajen Allah madaukakin sarki sauƙaƙa ne komai wahalarsa komai da kake ganin girmansa a wajen Allah subhanahu wataala karami ne saboda ka babu abin da yake gagara Allah madaukakin sarki bala yace arrabi'atu martaba ta hudu martabatul khalqi ita ce martaba ta halitta bayan ka sani bayan ka imani Allah madaukakin sarki ya sani ya kuma rubuta sannan kuma ya ga dama abin yake faruwa abu na hudu kuma shine sai ka sani shi kansa aikin da kuma kai da kake aikin kai imani Allah maɗaukakin sarki ya halice su ina fata an fahimta kai da kake yin aikin da kuma aikin naka da kake aikatawa duk halittar waye Allah maɗaukakin sarki to shi ma wani wani ɓangare ne na me na imani da ƙaddara dole ne ka yadda da haka za mu zo mu je yadda abin yake insha Allah ta'ala mala ya ce fa huwa ta'ala khaliqu kulli amilin wa amalihi Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin kowanne mai aiki da kuma aikin nasa wa kulli mutaharrikin wa harakatihi da duk wani abin da yake motsi da kuma motsin nasa duk waye halice su Allah madaukakin sarki da shi mai motsin da kuma shi kansa motsin ma idan da Allah madaukakin yanzu abubuwan ne ba sa motsi ina fata an fahimta abubuwan ne ba sa motsi kuma duk yadda zaka yi a duniya ka motsa su ba zaka iya ba me dalili saboda mai motsawar bai ga dama su motsa ba shi ne Allah maɗaukakin sarki. Mala ya ce wa kullu saki ne, da kuma dukkanin wani abin da yake baya motsi a tsaye wasu kunihi da kuma tsayuwar tasa, wannan tsayuwar tasa da rashin motsin waye halicci wannan Allah maɗaukakin sarki. qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna shikenan Allah madaukin sarki shi ya halice ku wa ma ta'maluna kuma wa khalaqa ma ta'maluna ya halice abinda kuke aikatawa aikin da kake yi Allah madaukin sarki ya halice shi a fahimci wannan da kyau aikin ka sani mai kyau ko mara kyau duk Allah madaukin sarki ya halice shi to amma sai dai aladabi idan ka tashi idan abu mai kyau ne sai a jingina shi ga Allah madaukakin sarki abu mara kyau ba a jingina shi ga Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta idan abu mara kyau ne ba a jingina shi wa Allah madaukakin sarki mai kyau ake jingina wa Allah madaukakin sarki tare da cewa da mai kyan da mara kyau duk waye halice su Allah madaukakin sarki malai ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah madaukakin sarki shine mahaliccin dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma mai kiyayewa ne game da dukkan komai shine alwakilu ma'ana alhafizu wa nu'minu ma zalika anna lil anna lil ibadi qudratan ala amalihim mala yace to amma tare da haka muna imani akan cewa bayi suna da kudura suna da iko akan aiwatar da gudanar da ayyukansu kada ka ji an ce Allah madaukakin sarki ya halicce ka da abin da kake aikatawa ka dauka cewa ai duk abin da kake ma ba laifinka ina fata an fahimta tunda Allah ne ya halicce aikin ka to me laifinka dan ka je ka sha giya wannan aikin shan giyan naka wai halicce shi kace to ai ba komai walau sha walau sha sha Allah ma abadna nahnu wala aba menene walau sha Allah ko ma asharakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min shay kamar da mushrike suke cewa Allah ne ga dawo muke shirka da mu da iyayen da suka wuce duk da Allah bai ga dama da bai shirka ba ba haka mutane suke cewa suke yi ba yanzu idan mutum ya abu sai a ce ai Allah madaukakin sarki ya ga dama da Allah bai ga dama ai da ba aikata ba to wannan irin imanin mushrikai ne irin tawakkalin mushrikai ne Allah madaukakin sarki da ya halicci aikin ka ai ya baka iko kuma ya baka dama ya baka mashi'a zaka iya tantance abin da kake so da abin da baka so sannan yanzu kowanne ɗaya daga cikin mu a nan wajen akwai wani abu da yake ransa da yake niyyar aikatawa idan ya koma gida wannan abin zai iya kasancewa mai kyau ne ko mara kyau ina fata an fahimta kaga ashe Allah ya baka me mashi'a Allah ya baka kai ma ganin damar ka aiwatar da wani abu sannan kuma sai ya baka kudura idan ka je kana so wannan abin zaka iya aiwatar da shi ko ba zaka iya ba zaka iya zaka iya aiwatar da shi Allah madaukakin sarki ya baka dama irin taka tare da cewa damar taka takaitacciya ne tana damfara da damar Allah madaukakin sarki ne to amma dai an baka amma ka shi sa Allah madaukakin sarki yace a wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah yace wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama kuma yayi me ya kafirci ashe an baka ganin dama kai ma ina fata an fahimta ashe kai ma an baka ganin dama shi wancan abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya halitta na ayyukan ku kai baka san abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara maka ya tsara maka ba ba da shi zaka mu'amalanci Allah madaukakin sarki ba za ka ma'amalanci Allah maɗaukin sarki ne da naka, me naka duk lokacin da zuciyarka ta raya maka wani abu mara kyau, to ƙudurarka ta yi aiki wajen ƙin yin wannan abin kaƙinsa. Duk lokacin da zuciyarka ta raya maka wani abu mai kyau, to ƙudurarka da iradarka da mashi'arka su aiki wajen aiwatar da wannan abin ka aikata shi. Da shi za ka ma'amalanci Allah maɗaukin sarki, kada ka ce to ai tun da na ji yanzu ina so na saɓa wa Allah, haka Allah ya ƙaddara bari in je aiwatar kawai. ina fata an fahimta kada ka ce haka ai yanzu naji kawai so nake ne wani abu na saban Allah to ai tunda naji ina so haka fa Allah yake so tunda an ce Allah ne yake halitta ayyukan mu ina fata an fahimta kada kai haka ai kai abinda Allah madaukakin sarki ya ce maka shine ya baka kudura kai kaza kada kai kaza komai Allah madaukakin sarki ya fayyace maka shi a fili kai kaza ga abinda Allah yake so kada kai kaza Allah baya san sa ina fata an fahimta to kai kuma sai ka amfani da kudurar da Allah madaukakin sarki ya baka da iradarka da mashi'arka sai ka je kai abinda Allah yake so sai ka kaucewa abinda Allah madaukakin sarki baya so shikenan ka tsira ina fata an fahimta yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace walahum mashi'atun wa iradatun bayi suna da mashi'a suna da ganin dama wajen aiwatar da ayyuka wa iradatun kuma suna da nufi wajen aiwatar da abubuwansu wallahu ta'ala huwa khaliquhum tare da cewa Allah madaukakin sarki shine mahaliccin su wa khaliqu mashi'atuhum kuma shine mashi'atihim shine mahaliccin wannan mashi'ar tasu kamar yadda na ga mana ita mashi'ar tamu tana damfare da mashi'arwa Allah madaukakin sarki dan shine mahaliccin ta wa qudratihim kuma shine mahaliccin wannan kudura tasu wannan iko nasu da suke da shi wa aqwalihim wa a'malihim da maganganun da muke aikatawa da muke aiwatarwa na yau da kullum saboda duk abin da muke faɗa fa yanzu yan uwa tun kafin a halicce ka tun kafin a halicce a halicci sammai da kasai ma da shekara 50 kamar yadda hadisi ya tabbata a baya an riga an rubuta su abin da zaka faɗa gaba ɗaya kalma kalma harafi harafi jimla jimla komai Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa yanzu abin kawai aiwatar da shi ake to amma matsalar shine kai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka zaka faɗa da sauransu kai ka san su ne yanzu ba ka san su ba to me me ya kamata ka mu'amalanci wannan abin shine kai kokari duk abin da Allah ya ce mai kyau ne ana so a faɗa sai ka faɗa kai kokari duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce ba shi da kyau aiki ne mara kyau kada a yi shi sai ka kauce masa haka ake ma'amalantar al'amara irin na ƙudura. Mala ce, wal'aƙwal wal'af'alu, as-sadiratu minhum to bafu ilaihim, to sai dai kuma ayyukan da bayi suke yi, da maganganun da bayi suke yi, to bafu ilaihim ana jingina su ne zuwa ga bayi, haƙiƙatan a haƙiƙance, duk aikin da mutum zai yi, shi za a ce ya yi. Yanzu misali, akwai wanda zai je ya yi sallah a ce Allah maɗaukakin sarki masa sallah ko mutum ya je ya saba Allah maɗaukakin sarki a ce Allah maɗaukakin sarki ya masa wannan saban gawa ake jingina wannan aikin gare shi me yasa ake jingina shi zuwa gare shi saboda Allah ya bashi damar da zai gane mai kyau da mara kyau ya aiwatar da wannan aikin a lokacin da ya dace ko kuma ya bashi Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan damar shi yasa za ku ga dan adam ne kadai ake kama shi akan abin da ya na daidai ko rashin daidai saboda an bashi wannan dama amma dabba ba ta irin wancan daman ba dabba ba ta da irin wannan tunanin da wannan nazarin cewa abu kaza daidai ne abu kaza bai dace ba za ku ga ba ta da wannan shi tsaya ku ga ba ta da taklifi ba ta da shari'a a kanta malai cewa alaiha yusabuna aw yuaqabuna akan wannan ayyukan da dan adam ya aikata akan sa Allah madaukakin sarki yake bashi lada idan ya daidai aw yu'aqabuna akansa kuma ake kama shi ai masa uquba idan yayi kuskure bai daidai akansa ba wa hum la yaqdiruna illa ma illa ala ma aqdarahum Allah ta'ala alaihi bai ba su da ikon aiwatar da wani abu sai abinda Allah madaukakin sarki ya ba su iko akansa wala yasha'una sannan ba su da wata ganin dama illa ayyasha Allah ta'ala sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama faqala ta'ala Allah madaukakin sarki ce inna hadhihi tadhkira hakika a cikin wannan akwai faɗakarwa akwai tunatarwa akwai wa'azi faman sha attakhadha ila rabbih sabila ga dukkanin wanda yaso ga dukkanin wanda ya ga dama sai ya rike hanya zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki cewa ma sha'una. ba abinda bayi suka so ba ba abinda bayi suka ga dama shi yake faruwa shi yake zartuwa ba illa ayyasha Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama shine abinda yake tabbata idan da a ce kowa abin da ya ga dama shi yake faruwa to ai da zaka ga babu abin da zai samu mutum da rashin jin daɗi da mutum ba zai talauci ba da mutum ba zai rashin lafiya ba da mutum ba zai ji ciwo ko ya haɗari ko abin ko ya wani abin makamancin haka ba amma saboda wani abin ya fi ƙarfin mashi'arka sai ga ya same ka babu yadda ka iya ina fata an fahimta malai ce inna allaha kana aliman hakima hakika Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne وقال إنه إن هو إلا ذكر للعالمين ألا مدوكين سركي ce shi alqur'ani bai kasance ba face fadakarwa ne tunatarwa ne ga halittu ko kuma ga halittu gaba ɗaya mutum da aljan liman sha'a minkum ga duk wanda ya ga dama ko ya so daga cikin ku ay yastaqim sai daidaita akan hanya madaidaiciya shine ba Allah madaukakin sarki wa ma tasha'una ba abinda kuka so ne yake zartuwa yake afkuwa ba illa ayyasha Allah sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama shine abinda yake faruwa rabbul alamin shine ubangijin halittu gaba daya yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala lokaci ya riga yayi sai kuma gobe idan Allah kai musu mu dora daga inda muka dakata Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am sallallahu alaihi wasallam na'am na'am gaskiya ne ba ya abin da ya saban kawo guda biyu ba saboda ba su ne muke magana a kansu ba muna magana ne akan ina so in kawo mana misali ne ina so in kawo mana misali ne daga ciki dai ina ji in zan iya tunawa akwai wannan wanda na gaya muku cewa kada al'umma su rarrabu daga ciki kuma akwai Allah madaukakin sarki kada ya dora wasu mutane akan al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ba wanda ba daga cikin su ba ma'ana ya kasance kamar wasu mushrikai ko kafirai sun zo sun ci riba akan musulmi annabi Allah madaukakin sarki kuma ya karbi wannan ɗayan ne wanda Allah madaukakin sarki bai bai karba ba shine dan manta ma insha Allah ta'ala zuwa gobe zan abin din shadisi mun karanta shi a cikin sifatul salatin nabi sallallahu alaihi wasallam za ku iya tunawa a cikin hadisin da yake bayani akan kiyamul layl amma Allah ya da idan na duba zuwa gobe zan zo mana da ƙarin bayanin yadda hadisin yake insha Allah ta'ala ya wasu abin bashi Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله